لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘Yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a jiya mun tashi daga farkon suratul ma'ida kuma muna cikin aya ta uku kuma a yau in Allah ya yarda za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani game da abubuwan da aka haramta mana Allah ya lissafo mana nau'o'in dabbobi waɗanda aka haramta mana cinsu waɗanda aka yi bayanin cewa ba dabbobin ne su akan kansu aka haramta mana cinsu ba amma yanayin yadda aka yanka dabbobin yanayin yadda aka raba waɗannan dabbobi da rayuwarsu shi ne abin da yake jawo a hana mu cinsu waɗannan dabbobi an lissafa mana waɗansu daga cikin waɗannan dabbobi sannan har mun zo da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa an tastaksimu bil azlami shi ma yana cikin abubuwan da Allah ya haramta mana yi shi an tastaksimu bil azlami shi ne shi an tastaksimu bil azlami shi ne neman neman sa'a da tukwanen tsafi wanda cikin al'adun larabawa ne na wancan lokacin shi wannan neman sa'a da tukwanen tsafi din idan mutum yana da niyyar zai aikata wani abu misali ko yaro ne za a yi masa kaciya ko tafiya ce za a yi ko wani abu makamancin haka ko wani abu makamancin haka to sai a je wajen waɗannan tukwanen tsafi din idan aka je sai ka faɗi abin da kake so idan ka faɗi abin da kake so ka yi to sai a juya tukwana to duk abin da ya fito to sa'a ka kenan tukwanan daga ciki wa'yansu an rubuta amara ne rabbi wa'yansu an rubuta a hazzara ne rabbi wato idan aka juya tukwanan wacce aka rubuta mata amara ni rabbi wato ubangiji na ya yi min umarni don aikata wannan abin shi kenan sai mutum ya tafi aikata idan wacce aka rubuta mata hazzara ni rabbi wato ma'ana ubangiji na ya hana ni idan ita ce tukunar da ta zo gabanka to ma'ana wannan abin ba sa'a kenan ba za ka yi ba to duka dai waɗannan abubuwa ne waɗanda suna cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa bayansa babu istiqsami cikin addini من أتى عرافا وصدقه لم يؤمن بما جاء به محمد kamar yadda ya zo cikin hadisi duk wanda ya je wajen arrafi wanda yake ba da labarin abin da zai faru wato kamar abin da muke kira a yanzu fortune teller kenan wanda za su je su maka ko astrology ko horoscope ko wani abu mai kama da haka ko tarot reading dukkan waɗannan abubuwan waɗanda suke yin su to duka dai suna cikin abubuwan da Allah ya haramta zalikun fisk duka wayannan abubuwan haramun ne a aikata su al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum Allah ya ce to a yau dai dukkan mutanen da basu imani da Allah madaukakin sarki ba to sun cire rai cewa zai yiwu addinin nan na ya koma baya al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum magana cewa addinin musulunci bata taso ba wannan ayar ta sauka ne annabi sallallahu ranar ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hajjatul wada'i wanda ita ake kira alhaddin akbar ana wannan aikin haji na alhaddin akbar ko hajjatul wada'i wannan wannan aya ta sauka take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kafin a zo hajjatul wada'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da niyyar aikin hajji a shekara ta shida bayan hijira da mutum kamar dubu goma da kaɗan kafirai suka ce ba zai yiwu ba suka yi a karfa-karfa suka hana annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shiga a aikin hajji wanda saboda wannan hana sun da aka yi a ƙarshe aka yi sulhul hudaybiya aka yi sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma da shi da sahabbansa sai daga baya su a kafiran da kansu suka karya wannan alkawari da aka yi na sulhul hudaybiya saboda sun rubuta daga cikin sharuɗin sulhul hudaybiya wa'yansu abubuwa marasa daɗi cewa idan wani daga cikin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma wajensu ya tafi wajensu su kafirai ya ce ya fasa musulunci to ba za su dawo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk mutumin da shi kuma yana cikin su ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu zai dawo da shi to sai zama akwai wasu matasa wanda a lokacin sun musulunta amma ba su hijira ba to lokacin da aka zo aka yi sulhul hudaybiya a lokacin su kuma suka fito suka ce suna so su tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama su tafi tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai bai zai yiwu ba kuwa tunda gashi mun riga mun yi alƙawari da su cewa duk wanda ya fito daga cikin su ya zo waje na to zan mai da shi wajen su saboda haka ba zai yiwu ba sai dai ku koma to su kuma suka ga ba za su iya komawa su zauna da kafirai ba saboda haka sai suka suka shiga cikin wadi suka je kawai bayan dutse suka zauna suka zama sa'alik tun da kafirai dai in suka koma ba a cikin su suke mutum da su ba musulmai ba ka ba musulmai bane ba za su iya koma a cikin su su zauna ba sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ala muqtada alƙawarin da aka yi da shi a sulhul hudaybiyya saboda haka ya dawo da su da su wayannan mutanen sai zama cewa ba sa karkashin zimmar Uh, musulmai ba sa cikin community na musulmai amma kuma su musulmai ne a matsayin su na ɗaiɗaikun mutane sannan kuma ba sa ƙarƙashin zimmar mutanen makka saboda haka sai suka zama kawai uh, gagararru a wajen gari da sun ga wani kafiri sai su kama shi su bige shi ko su masa duka su kwace kayansa saboda haka su kuma kafirai sai suka ce ba za su yadda ba sai sun rama wannan abin da aka yi saboda haka sun ga wasu musulmai ba cikin muhajirai suka kama su suke musu duka suka kashe su wai sun rama abin da wayancan suka yi musu bayan ko wayancan mutanen kaga ai ba cikin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ba saboda haka sun ba sa cikin alkawari kuma makircin da su kafiran makka suka saka a cikin wasikar da aka rubuta ta sulhul biya ita ce ta yi backfiring ta koma kansu saboda haka sai zama sun saba alkawari wanda wannan saba alkawarin da suka yi shine ya jawo aka zo aka yi fatu makka bayan an yi fatu makka har annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma ya dawo aka zo aka yi aka zo aka yi hajjatul wada'i alhajjul akbar a lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da mutane sama da dubu ɗari da ashirin sabanin shekara bata fi uku ba da ta wuce da mutum dubu goma kadai ya zo ashe idan ana sulhun zaman lafiya musulunci ya fi kowa riba musulunci lokacin da ake ake zama zaune lafiya ba karuwa yake da ɗaiɗaikun mutane ba adadinsa skyrocketing yake yi exponentially adadin musulmai yake karuwa in dai ana zaune lafiya musulunci ya fi kowa riba ana zaune lafiya to in ko haka ne ya za a ce addinin musulunci ba addinin zaman lafiya ba bayan shi ne yake da riba idan ana zaune lafiya dan sai ana zaune lafiya ai za ka iya wa mutane bayanin addini su gane su karɓa su gane su karɓa su san cewa addinin Allah ne. To a wannan hali ne ana ranar arfa Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-yawma yaysa alladhina kafaru min dinikum wala takhshawhum wakhshaw a yau din nan dai dukkan kafirai na duniya sun cire rai cewa zai yi addinin ku ya sake samun matsala da su sun cire rai cewa addinin ku zai yi ya koma baya a wancan lokacin ma kenan da adadin musulmi mutum dubu ɗari da wani abu balle a yau da adadin musulmi ya wuce mutum biliyan ɗaya da rabi fala shahum wa shahun to ku daina jin tsoron su ku ji tsoro na ba tsoron su za ku ji ba tsoro na za ku ji a yau ba mutum ba shi da sauran uzurin ya ce na yi kaza ne saboda tsoron kaza a yau ba ka da sauran uzuri ba wanda yake jin tsoron cewa wai a sai dai ka ji tsoron kai a kan kanka wani abu zai iya samun ka idan kana zo na gurin da kaɗai musulmi minority ko na abu mai kama da haka amma ba dai ka ji wa musulunci tsoro musulunci yanzu ya fi ƙarfin ajiye masa tsoro a duniya yanzu magana ce ta wanda yake son shirya ya zo shirya da wanda baya son shirya shikenan ya halaka Allah ya kiyaye mu fala ta shahum wa shahum ku dena jin tsoron su ni za ku ji tsoro ku dena shakka su ni za ku shakka al yawma akmaltu lakum dinakum a yau dinnan dai na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan na na yadda musulunci shine addinin ku a irin yadda ta har abada irin yadda da Allah idan yayi baya ƙara yin fushi da wannan abun ba ba ba tunanin cewa akwai yiwuwar nan gaba Allah zai ɗauke wannan addinin ya kawo wani daban wanda ba shi ba kamar yadda aka yi wa addinan baya tare da cewa su ma addinansu duka addinin musulunci ne duk annabawan da suka zo baya a musulunci suka yi lokacin da annabi yaqub yake tambayar 'ya'yansa me za ku yi maza ta mata abuduna min ba'di me suka ce masa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ibrahim wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka ce za mu za mu imani da Allahnka Allahn iyayenka annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi isma'il da da dukkan annabawa wa nahnu lahu muslimun kuma mu ma za mu sallama masa maza musulmai dukkan addinan addinin musulunci ne amma kowane addinin musuluncin da Allah ya aiko wani annabi da shi yana da structure ta tauhidi iri ɗaya da kowane addini amma yana da structure ta shari'a wacce ta saba da ɗaya addinin ko dai a samu ƙare-ƙare ko a samu rage-rage ko a samu canjawar structure ɗin gaba ɗaya gwargwadon yadda ya dace da wannan zamanin to wannan structure da aka ba mu ta ƙarshe wacce ta zo mana cikin ƙur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita anan Allah yana mana albashir cewa ita ce final daga ita ba za a ƙara kawo wata structure ba wannan structure din ita ce final haka Allah yake nufin dan adam ya rayu daga nan har Allah ya tashi kiyama sai dai wanda ya ki ya bijire wa Allah ya ce ba zai yi haka ba amma wanda dai duk da ki ba to wannan structure din ita ce final ba wata daga wannan shine ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata ya ku yan adam wa raditu lakum al-islam dinan na yarje muku da musulunci ya zama shine addinin ku na har abada a lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sayyidina umar sai kashe da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yuke ka ya umar umar bai sa ka kuka ya ce ya rasulullahi ba Allah ya ce ba Allah ya ce ya cika mana addinin mu ba ya ce haka ne ya ce ai to ai da mun kasance kunna fi tamamin min amrina sai Allah ya cika mana addini mu yanzu kuma na fahimci cewa dukkan abin da ya zama ya samu kamala to abin da ya rage masa shine na kusa ma min shay'in kamula illa naqas duk abin da ya samu kamala to sai ya samu na kusa saboda haka baya za mu yi kenan shine abin da nake tunani shine abin da ya samu wata rana a madina wani wani bayahudi suna magana da sayyidina umar sai ke cewa sayyidina umar ko wani abu da yake bani mamaki game da kukuwa ya ce menene yake baka mamaki ya ce akwai wata aya a littafin wanda wannan ayar da a ce mu ne da ita da mu muka samu wannan ayar to ai duk shekara sai mun yi bikin samun wannan ayar duk shekara sai mun yi biki sayyidina umar ya ce mishi wace aya ce yace mishi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ayar inda a ce mu aka saukarwa ita to duk shekara sai mun yi biki bikin godiya ga Allah saboda Allah ya yi mana baiwa kuma gashi har yana gaya mana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkan ni'imomi na wa raditu lakum al-islam dinan sayyidina Umar yace masa hakika wannan ayar da kake faɗa na san lokacin da ta sauka na san gurin da ta sauka na san ma'anarta amma bai ba shi amsar waccan magana da ya yi ta cewa inda su bane da lallai sai sun dinga bikin godiya ga Allah a kowace shekara wato wannan maganar akwai abin duba a cikinta shi musulmi shi ya fi kowa dacewa da ya zama cikin godewa Allah a cikin cikin dukkan rayuwarsa gaba daya wayanda suke da addinin da ba irin namu ba ma suna da abin da suke cewa thanksgiving day duk shekara sai sun yi taron godewa Allah to ai mu ya fi kamata mu yi wannan irin taro na godewa Allah fiye da kowane dan adam saboda mu ne muke da abin da ba wanda yake da shi to amma sai zama ba mu yi amma abin da yasa ba mu yi saboda Allah ya koya mana wani taron godiyar da muke yi wanda ba wannan ba wanda ya ba wannan da su ba sai shekara shekara suke yin thanksgiving day ba ranar godiya ga Allah a mu kullum muke yi kullum din masu goma sha bakwai muke yi a kowace rana kullum a kowace rana sai ka yi raka a goma sha bakwai a kowace raka sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dukkan talakai ubangijin kaunu gaba ki daya abinda dai da yawa daga cikin mu ba ma yi shine saboda yawan yin sallah har ya kai sau da yawa ba ma ta dabburin me muke faɗa idan muna sallah da lallai wannan al'umma ce wanda ya cancanta ya wajaba ci gaba da godewa Allah cikin dukkan harakat ɗinta da sakana ɗinta tunda Allah ya bamu Fatiha kamata duk lokacin da zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin cikin sallah to ka faɗa kana tadabburin me kake faɗa lallai godewa Allah kake yi akan ni'imomin da ya cika rayuwar mu da ita ta ko ina da ko اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا يد مسلم كذا مشيني الدين الدنيا قباكي آية يوم فمن اضطر في مخمصة to wannan wannan jumla tun daga tun daga wa an tastaqsimu bil azlami daga nan sai ka zo famani turra amma duk abin da yake tsakanin nan jumla ce mutar da la mahalla laha min al-i'rab tun daga al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshaw fala takhshawhum wakhshawni اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نن غبا أنت جملة معترضة لا محل لها من الإعراب وجمع من الإعراب ba ta cikin jumlar ƙara ta aka yi saboda wata ma'ana amma jumlar daga hurrimat alaikum almaitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum wa ma biha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam faman ittara ghayra baqi faman ittara fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim haka jumlar take sai aka sa jumla mu'tarida a tsakani zalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan menene hikimar Allah ya kawo wannan jumla mu'tarida a tsakiyar wannan aya shine Allah yana gaya mana abubuwan da ya haramta mana to wataƙila za ka samu kanka a halin kana tare da waɗanda su ba su yi imani da addinin ka ba ka ce saboda jin nauyinsu za ka yi wani daga cikin abubuwan da Allah ya haramta saboda for social reason kuna tare da abokananka an je wani barnamaj ko wani program an kawo abinci abincin da aka kawo din da nama a ciki wanda yake da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi da aka lissafa ka ce ai bai kamata yanke ci ba sai su ji ba daɗi to ba wannan uzurin to shi sa sai aka kawo maka wannan jumla mu'tarida a tsakiyar zance tun kafin a ƙarasa zancen aka kawo maka jumla mu'tarida aka ce maka cewa zalikun fisk wannan haramun ne karka aikata kuma karka ji tsoro ko noyin wani saboda haka ka aikata saboda tsoron wani ko noyin wani ko jin kunyar wani ba wannan maganar al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum ba wanda aka ji tsoron sa kan wannan addinin da yau maganar ta gari wala takhshawhum wakhshawun banda maganar jin tsoronsa sai dai jin tsoron Allah yanzu kam saboda in ka ji tsoronsu ba ka da uzuri al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati in cika muku wannan addini muku irin wannan ni'ima amma har yanzu ka saura kana tsoron wani ba Allah ba atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na yadda musuluncin nan ya zama shine addinin kowa da kowa sai ka bar ni Allah da na aiko maka da wannan ni'ima ka tafi saboda tsoro ko nauyin wani wanda ba ni ba ai ba wannan magana to amma sai dai kama na turra fi mahmasatu idan ba wai saboda tsoro ko nauyin wani bane kake so kai haka a'a yunwa ce ta kama ka ko halin tafiya ko halin rashi ko wani abu makamancin wannan ghaira mutajanifin bi izin ba wai sha'awar aikata sabo bane ya ja ka kai ma bari ka ji baka taba cin naman alade ba bari ka gwada ka ji bari ka gwada ka ji ka ce bari ka ci saboda kana da abokai da suke ci in dai ba irin wannan bane fa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah ne Allah mai gafara zunubi ne kuma mai jin tausayin bayansa ne idan irin wannan hali ne to dawo يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك ماذا أحل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم mutane suna tambayar ka ma za a uhilla lahum to tunda an haramta musu wa'ancan abubuwa menene abin da kuma aka halatta musu kullu hilla lakum at-tayyibat ya rasulullahi ka gaya musu at-tayyibat at-tayyibat kalma ce wacce take hada abubuwa da yawa dukkan wani abu mai kyau mai daɗi yana cikin tayyibat to duk abin da yake tayyibat ne kuma Allah ya halatta shi kamar yadda aka faɗa a baya wato al'asul al'ibaha shi a cikin addini komai da ka gani asalinsa halas ne sai idan wani abu ya zo wanda ya istisna'i cikin wannan halaccin ya cire wannan abin daga cikin asalin halaccin da yake ciki kullu hilla lakum at-tayyibat saboda haka dukkan tayyibat halal ne kuma allamtum min al-jawarihi mukallibin sannan duk abin da kuka farauto shi ma halas ne min ma allamtum min aljawarihi wato dabbobin da kuke farauta da su ku koya musu mukallibina ta'allimuna hunna mimma allamakum Allah mukallibina sune dabbobin da ake farauta da su din wasu malamai suka ce mukallibina dinnan karnuka kawai ake amma mashuriyar magana shine ba karnuka kawai ake nufi ba dukkan dabbar da za ta iya za ta iya farauta ko da ko da tsuntsaye ne kamar asakar eagle kenan waɗanda ake koya musu farauta su je su farauto su kawo ya halatta shi kenan ya halatta a yi wa dabba training akan abin da ake so ta yi ba kamar yanzu da za ka ga dabbobi wanda ba musulmai ba sun musu training ka gani ka ce kaga turawa kenan dabbobi ma sai an koya musu to kai da kake da kai da kake da nassin qur'ani da ya gaya maka cewa ka kama dabbobi ka koya musu wannan har yanzu kana mamakin cewa wani da ba musulmi ba ya koya wa dabbobi wani abu wannan abu daban mamaki yake yasa wato Allah yake cewa a qur'ani inna qaumin takhazu hadha al-qur'ana mahjura cewa annabi sallallahu yana masa complain cewa jama'a sun jama'a ta sun yi wa alƙur'anin nan hijira wato wato ga ƙur'ani ga mu musulmi amma abin da yake ciki daban wanda muke yi daban abin mamaki kaga mutum kaga mutum wai yana mamakin wani mutum ya yi wani abin da wannan abin akwai shi cikin alƙur'ani shi ne Allah yake gaya mana cewa za ku iya kama dabbobi karnuka ne a wasu dabbobi ne na daban tsuntsaye ne eagles ne dukkan su tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah ku koya musu cikin hikimomin da Allah ya koyar da ku wanda za su iya zuwa su muku farauta su kamo muku fakulu mimma amsakna alaikum duk abin da suka kamo muku kwa iya ci wasu kurusmallahi alaihi amma ku ambaci Allah akan abin kafin su kamo muku to a yaushe ne za a ambaci Allah din magana biyu shin za a ambaci Allah lokacin da zaka saki dabbar ne ka ce mata ka ce bismillah ka sake ta wannan ita ce mashuriya kuma sahihiyar magana amma ko da ta kamo ko da ta kamo dabbar bayan ta kamo dabbar sai ka ta kashe ta kashe dabbar a hanya to ka iya bismillah ka yanka dabbar zaka ci a wata mazhabar wattaqullah tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab hakika Allah mai gaggawar yin hisabi اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أحل لكم الطيبات ya ku muminai hakika a yau din nan Allah ya halatta muku dukkan daɗaɗan abubuwa za ku iya ci abin da yasa Allah ke ta maimaita mana magana tayyibatu din nan shine saboda akwai shar'u man qablana wato shari'ar wanda suka gabace mu in dai ta Allah ya bamu labarin ta cikin Qur'ani kuma ba a yi istisna'in komai a cikin ta ba ma'ana ta zama shari'a a gare mu kenan to kuma mun tuna a baya mintuna a baya Allah yana ba mu labarin Yahudawa saboda sabo da suka yi Allah ya haramta musu tayyibatu uhillat lahu akwai tayyibatu wanda abubuwa ne masu kyau masu daɗi Allah ya haramta musu bayan kuma da wa'annan abubuwan halas ne a wajen su to saboda kar mu ɗauki wannan shar'u mun kabla namu mai da shi shari'ar mu shi sa Allah yake ta maimaita mana kul uhilla lakum at-tayyibat al-yawma uhilla lakum at-tayyibat mu sani dukkan tayyibat matukar ba istisna'i ba sa cikin ma yutla alaikum a qur'ani to yana cikin abin da Allah ya halatta mana wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum haka abincin ahlul kitabi in ahlul kitabi suka suka dafa abinci to shi ma ya halatta ku ci halul lakum wa ta'amukum halul lahum abincin kuma ya halatta su ci wal muhsanatu min al mu'minat sannan idan za ku yi aure ku samu kamammu kamammun mata muminai ku aura wal muhsanatu min allazina utul kitab haka idan kuka samu mata kamammu daga cikin ahlul kitabi ko kirista ce ko ba yahudiya ce kamammiya to su ma ya halatta ku aure su utul kitaba min qablikum ya halatta ku aure su idza ataytumuhunna ujuwahunna matakar dai kun biya sadakin su muhsinina kuma kun yi haka ne saboda tahassun saboda neman aifa ku kare kanku daga fadawa cikin laifin aikata zina ghaira musafihina sannan kun yi haka ne da niyyar ku aure su ba da niyyar ku yi banna da su ba wala muttakhidhi akhdan sannan ba su kuke kumai da su ba su kuke kumai da su kawayen ku ba kamar dadaro kenan ko ko side chick da ake cewa yanzu ba wannan ne abin da kuke nufi ba aure kuke nufi to matukar haka ne to Allah ya halatta muku Allah ya halatta muku bayar musafihina wala muttakhizi akhdan wa man yakfur bil imani to duk kuma wanda ya kafircewa wannan addini na imani faqad habita amaluhu haqiqa aikin sa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma zai shiga cikin wanda suka yi asara a lahira bayan ko yana cikin da waɗanda suke da imani yanzu kuma ya yi asara ya lalata aikinsa. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا كون إيماني بالله إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت تاشي ذاك صلاة تسيكي ألولا يد أكي ألولا كما شيني سي الله كرنت أمنا فاقسلوا وجوهكم ذاك وانكي فسكوكمكو وأيديكم إلى المرافق سنن ذاك وانكي حنا ينكو زوا إذا سو wamsahu bi ru'usikum sannan za ku yi shafakai wa arjulakum ila alka'bayn sannan za ku wanke kafafunku zuwa idan sau وأرجلكم إلى الكعبين إن أطفيني أكن فاغسلوا وجوهكم saboda shi fafsilu innan fi'ili a fi'ili da fa'ili ne wujuhakum shine maf'ulun bihi mansub shine yake da nasba saboda haka aidiyakum ila almarafiqi sai ya zama cewa adafi ne akan maf'uli wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum sai ya zama cewa jumla ce mu'tarida wa arjulakum ilal ka'bayn shine atafi din idan ka cire wannan i'tirabi din saboda haka sai ya zama cewa sai ya zama cewa ita ma kafa wankewa za a yi zuwa idan sau in kuntum junuban fatahharu amma idan ya zama cewa kuna da janaba to za ku iya yin za ku iya yin taimama ita taimamar ta zama ta tsarkake ku in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba to sai kun yi wanka sai kun yi wanka sannan kun tsarkake kanku kenan to daga nan kuma sai ku yi alaula wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib wa lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba amma idan ya kasance ba ku da lafiya ne kuna cikin halin rashin lafiya ko kuna halin tafiya ko kuma a kun je kun biya bukata ta ga'idi ko kuma a an yi kwanciyar aure da mata falam ta ji duma'an amma ba ku samu ruwa ba fata yamma musa idan tsayi ba to kwa iya yin taimama da niyyar rafa'ul hadasin akbar idan kuka yi haka to ta zauna a mazaunin wanka da alwala gaba daya to in za ku yi taimamar famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fusakenku wa aidikum da hannayenku minhu daga wannan sa'idan tayyiban din wato ku dai ƙasa ko wani abu da zai zauna a mazauninta wanda za ku buga hannunku sai ku sha ku yi shafa da shi ma yuridu Allahu yaj'ala alaikum min haraj hakika Allah baya nufin ya dora muku wahalar da ba za ku iya ba a cikin addini a wahalar da ba za ku iya ba a cikin addini walakin yuridu li tahhirakum abinda Allah yake nufi shine ya tsarkake ku wal yutahhirakum li tahhirakum wal yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika muku ni'imominsa la'allakum tashkuruna watakila ko kwa gode wa Allah akan yin haka din wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna halin tafiya sai ya zama cewa an tashi za a yi sallar asuba ba a samu ruwa ba kuma ya zama cewa wasu sun tashi da janaba saboda haka sai wannan aya ta sauka domin ta kawo mutane sauki sai zama kuma an samu sauƙi din ya zama an yi taimama a madadin alwala. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمة الله عليكم سننكتنا نئمومن دا الله يمكو misaqahu alladhi wasaqakum bih da alƙawran da yayi da ku tsakaninku da shi alƙawran da yayi da ku tsakaninku da shi tun kafin ya halicci jikunan ku kuntum sami'na wa ata'na kuka ce kuma kuka ce wa Allah Allah mun yadda za mu bi wannan alƙawari Allah mun yadda za mu cika wannan alƙawari sami'na mun ji wa ata'na kuma za mu biyayya wattaqullah saboda haka ku ji tsoron Allah ku cika wannan alƙawari da kuke wa Allah inna Allah alimun bi zati sudur hakika Allah yana sanar da abin da yake cikin dukkan zukata يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله يا كون دوك إيماني دا الله كزما كني سايوا سايوا tsayin daka wajen tsayawa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda aka juya aka juyo a same ku kuna tare da Allah ba kwa cikin waɗanda ko wahalar zamani ko wahalar wani abu za ta sa ku juyawa Allah baya kowane hali ake kuna tare da Allah subhanahu wa ta'ala shuhada a bilqisti duk lokacin da za ku ba da shaida a same ku kuna cikin masu ba da shaida ta gaskiya wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kiyayya ku da wa'ansu mutane ta hana ku yi musu adalci ta kiyayya a zuciya za ka iya samun kiyayya a zuciyarka saboda wani dalili ko rashin kirki da wani mutum ya maka amma wannan bai zai hana ka kuma kai masa rashin adalci ba abin da kake ji a ranka daban mu'amala kuma ta shari'a daban ba haɗa su ake yi ba kowanne daban-daban yake aidilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi yin adalci din nan yafi kusa da tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun hakika shi Allah yana sane da abin da kuke aikatawa sani irin na khibra wato sani irin na experience sani irin wanda ba za a iya masa wayo ba ko ya za ka yi ba za ka iya masa wayo ba a to nan insha Allahu za mu dakata a karatunmu na yau sai yan tambayoyi da na ga sun shigo a insha Allah za mu amsa iya wanda za su iya amsuwa a daga nan kuma mai addu'a sai gobe idan Allah ya kai Uh, tambaya ta farko mai tambayar na cewa salam malam da fatan an sha ruwa lafiya akwai azumi ga wanda yana wanke baki sai ya ga jini a yayin da yake alola na gode malam tashi lafiya so fitar jini daga baki ba ta cikin abubuwan da suke karya azumi saboda haka idan mutum yana azumi ya ga jini to azuminsa bai karye ba azuminsa yana nan in Allah ya yarda Allah ya samu dace malam assalamu alaikum mai tambaya ta biyu kenan yace malam assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya malam tambaya ta shin mai shan tabar wiwi yana da ladan azumi to ban gane kan tambayar ba shin yana cikin yana bakin shi yana rike da azumi ne ya sha tabar ko ko bayan an sha ruwa ne ya sha tabar idan bakin shi yana rike da azumi ne ya sha tabar azumin sa ya kare ga kuma ladan ga kuma zunubin a ita wiwi din da ya sha kaga abin ya zama masa kenan idan kuma bayan an sha ruwa ne to azumin sa yana nan sai dai kuma zunubin sa na ita tabar wiwi da ya sha kullum muskirin khamr a kullu khamr haram dukkan abin da yake sa maye to ya zama giya kenan shi ko ita kuma giya haramun ce idan ita tabar wiwi din tana sa maye din kenan to ta shiga cikin wancan layi na cewa ita ma haramun ne sai mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam da tashar karama fm fatan alheri mai tambaya nura shu'aibu sai ya ce yawan kuskuren baki a watan azumi to sai tambayar ta kare daga nan ina tsammanin yana so ya ce yawan kuskuren baki yana karya azumi kuskuren baki baya karya azumi tunda akalla ai a kowace alwala sai ka kuskura baki so uku a matsayin aikin ibada aikin lada saboda haka kuskuren baki baya karya azumi sai mai tambaya ta ƙarshe da za mu iya amsawa ya ce salam shin kalala in ya mutu ya bar mata za ta gaje shi daga kabir jikan toro eh wannan cikin karatunmu na jiya kalala wanda ya mutu bai bar mahaifa ba bai bar 'ya'ya ba matarsa kwarai da gaske za ta gaje shi tana da tana da rubu'i a cikin abin da ya bari hukuncin shi kaga ya canja kenan tunda yana da mata to wannan shine Allah ya samu dace saboda kaga tunda yana da mata ko da yake bashi da yaya bashi da iyaye to kaga matarsa tunda za ta gaji rubu'in abin da ya bari kaga hukuncin wayancin sauran yan uwan nasa shi ma ya canja kenan Allah ya samu dace Allahumma hadina fi man hadait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم ربنا زكي نفوسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا زكي نفوسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا زكي نفوسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين